إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yadar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwar wannan yammaci na alhamis wanda ya zo daidai da 24 ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don murusuna mu saurari fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki daga asalin tafsiri mai suna radul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da ƙarin bayani da ɗaya daga cikin ɗaliban malam ya yi ya ambace shi da suna al'iba wato malam aliyu albami shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako mu da muke karantawa da waɗanda ke sauraro na nesa da na kusa da masu ji a ainihin kafafe na yada labarai muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkur'ani ya zan mai ceto a gare mu to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratu sad jiya mun aje karatu daidai kan aya ta 100 a wato aya ta 40 daidai don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 41 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna wannan karatu don neman yaddarsa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب sai yaya ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب wa khudh وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث Mhm.
إنا وجدناه صابرا ni'ma نعم العبد إنه أواب to ku saurara ku ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah madaukaki ya ce da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin wani bawa daga cikin bayinsa wani annabi daga cikin annabawan Allah sai ce wazkur abdana ayyuba ayyuba bi tashdidil ya wazkur abdana ayyuba ka ambata wa al'umarka ya Muhammad labarin annabinmu ayyuba idna da rabbahu lokacin da annabi ayyuba ya kira ubangijinsa anni masaniya shaidanu bi nusubin addu'a yake annabi ayyuba alaihi salam yace anni masaniya shaidanu bi nusubin wa azaba lalle ni shaidan ya shafe ni bi nusubin ay durrin da wata cuta wa azabin da azaba mu duba lamba ta daya kama kala Allah ta'ala fi mawdhi'in akhar fi qawlihi kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa a wani guri a suratul anbiya aya ta 83 zuwa ta 84 وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر كاغا أنا أكسام فسرا نسلين دين آية القرآن تفسر آية القرآن وأيوب كأنبتا مسلا بارن النبي الله أيوب إذ نادى ربه يعين ديك إلهي أبنجدنسا أني مسني الضر للني تشوتا شافيه wa an arhamur rahimi ya ubangiji na kai ne mafi jin kan masu jin kai kai ne mafi rahamar masu rahama yana wannan kira fastajabna lahu fakashabna ma bihi min dur Allah ce sai muka amsa mar kiran- kiransa muka yaye masa muka kwaranye mar abin da yake tare da shi na wannan cuta din wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa zikira lil abidin Allah ya ce mutum ne indina wancan rahmatan min indina ko wancan ɗin ba eh wancan wancan ba mu koma ba muna ƙara sauri wa atainahu ahlahu na anbiya'i yace sai muka bashi iyalansa wa mithlahum ma'ahu da kwatankwacin su tare da su aka ninka ba me yasa Allah ya maraka ga mafulun min ajali sai ce rahmatan min indina ra- don ɗaya rahama daga wajenmu wa zikira lil abidin da kuma wa'azi ko tunatarwa ga masu bautar ubangiji subhanahu wata'ala to kun ga aburru anan shine fassarar nusubi al'azab alim wa nu- wa nasaba zalika ila shaidan sai ya danganta wannan cutar zuwa ga shaidan ya ce an nema saniya shaidanu bi nusubin wa azab wa in kanat al ashiya'u kullaha min Allah ko da yake duk abubuwa abu mai kyau da mummuna asalin su daga Allah ne me yasa yace an nema saniya shaidanu sai ce ta'adduban ma'ahu ta'ala saboda yawa Allah madaukaki ladabi da ce Allah ka ɗora mun jinya ba sai ce shaidan walam yadhkurul qur'anu nau'un nusri amma dai alqur'ani bai ambaci nau'in irin wannan cutar ba wa nau'ul azab wa nau'al azab bai ambaci nau'in azabar ba wal maqsudu ta'limun nasi kayfa raddul umuri ila Allah abin nufi dai wai ana so a koya wa mutane yanayin da za su mai da al'amura zuwa ga Allah maɗaukaki fasahula lahud dawa'u ko fasahula lahud dawa'u wato sai Allah ya sauƙaƙe mar magani wa izalatu ma nabahu ya gusar mar abin da yake tare da shi fakila lahu aka ce urkud bi rijlika ka buga kafarka ay al-arda ka bugi ƙasa da kafarka warada fi hadithin sahih akhrajahu ibn hibban fi sahih ya gangaro cikin ingantaccen hadisi da ibn hibban ya gangaro da shi cikin ingantaccen hadisi hadisi na 2898 an anasin ibn malik radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal hadisi daga anas dan malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ayyuba nabiyullahi عليه السلام لبث في بلائه ثماني عشر سنة annabin Allah ayyuba ya zauna cikin wannan cuta da jarrabawa da Allah ya mara shekara takwas ba lafiya haka ne 18 ko 18 farafadahu alqaribu wal ba'id dangi na kusa da dangi na nesa kowa sai rabu da shi in kai doguwar jinya ka gaziya an ƙaribu walba'idu rafaba dangi na kusa da dangi na zai ya za a yi da shi a bar shi a tsaye ido wani an yi an yi an yi abin yi shekara ta sha takwas a kwance kowa ya guje masa illa rajulaini min ikhwanihi sai mutum biyu daga cikin yanwansa akan samu irin haka kana min akhassu ikhwani sun zan keɓaɓɓu daga cikin yanwansa kana ya gadu wali ilaihi wa ya ruhan suna zuwa gunsa da safe suna zuwa da yamma faƙala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin waɗannan yanwan ya gaya wa abokinsa ta'alamu wallahi laqad aznaba ayyuba zamban ma aznabahu ahadun min alalamin yace ka sani ayyuba yayi zunubi irin zunubin da ba wani ɗaya daga cikin talikan wannan zamanin yayi shi wato wai saboda haka ne Allah ya bar shi da jini qala lahu sahibuhu sai ɗayan yace mai wa zalika qala منذ ثماني عشر سنة ya faɗi wannan lokacin da shekara 18 ta cika lam yarhamuhu Allah Allah bai yaye bai masa rahama ya sauke marwa fa yakshifu ma bihi ballantana yaye mar cutar da take tare da shi falamma raha ilaihi lam yasbir ar-rajul hatta zakara zalika lahu shi wancan da yazo da yamma bai hakuri ba sai da ya ga wa annabin ayyuba fa qala ayyuba sai annabi ayyuba yace la adare ma taqulu haka ne ko غير أن الله يعلم إني كنت كني كنت أمركم أمر على رجلين يتنازعان yace ni ban san komai ba sai dai Allah ya umarce ni akan wasu mutane guda biyu da suke jayayya fa yadhkurani Allah suna ambaton Allah fa arji'u ila baiti fa fa ukaffiru anhuma sai in dawo gidana ina ainihin yi musu kafara karahiyata an yadhkuran laha illa fi haqqin saboda tsoron kana ambaci Allah sai a cikin haƙƙinsa kala wa kana yakhruju ila hajati ya bayyana fita don buƙatarsa fa idza qada hajatahu askantu imra'atahu bi yadihi amsakat imra'atuhu bi yadihi in ya kare buƙatarsa matarsa sai ta kamo hannunsa falamma kana za ta yaumi yayin da ya zan wata rana abda a alaiha sai jinkiri ga matar fa'auhallahu ila ayyuba fi kitabi sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin Allah ayyuba cikin littafin sai ce urkud bi rijlika ka ainihin buga kafarka a ƙasa hadha muktasilun baridun wa sharab wannan ruwa ne da za a yi wanka da shi kuma a sha aja asalin aja a yi wanka alaji ana ba da magani ko in yaro ne ma sai an sa shi a ciki ya yi fitsarinsa uwar ta ɗiba haka damu haka yake ya sha ko ba abin da zai same shi kuma ya warke tafiyarsa mugtasilun baridun wa sharab fastabda'atu fa balagatu wato sai ta jinkiri har ta isa gare shi fa aqbala alaiha kan azhaba Allahu ma bihi min albala tana zuwa sai ta ga duk irin cutar da take jikinsa babu Allah ya tafiyar da ita fa huwa ahsanu ma yakunu ya ma fi da kafin cutar kyau falan mara atu kalat yayin da matar tasa ta ganki sai ta ce ai barakallahu fika Allah ya maka albarka hal ra'aita nabiyallahi hadha mubtala sai tana tambayar sa bata san shi bane kaga wannan annabin Allah wanda Allah ya dora mar bala'i wallahi ala zalika ma ra'aitu sai ce a bai ganshi ba ma ra'aitu ahadan yace ban ga kowa ba kana ashbaha bihi minki wanda yayi kama da shi wato wanda yayi kama da shi kamar ke in kana sahihan qala fa inni ana huwa yace to aini wa kana lahu andarani andarul qamhi yana da ainihin wato andar shine gurin da ake tara abinci yana da sto na alkama wa an daru sha'ir yana da sto na sha'ir ba ba sallahu sahabataini sai Allah ya aiko wasu girgije ma'ana gajimare guda biyu kanat ihdahuma ala andaril qamhi dai sai zo kan wannan sto na alkama afragat fihi dhahaba wannan sto na alkama gajimaren sai ya cika shi da ainihin dinare hatta fadat har sai da ya kwarara wa afragatil ukura ala andar sha'ir ɗayan kuma ta zo wato sto ɗin nan na sha'ir alwara nan kuma sai aka sa azurfa hatta fadat sai da ya kwarara alhadisin isnaduhu ala shar'i muslim yace isnadin wannan hadisi yana nan ne akan shar'i ingancin hadisi wajen imamu muslim fadaraba fanaba'at aina ma'in wanda ya buga kafarsa sai ga fa'an ba'a sai ainihin wato idan ruwa ya bulbulo fakila sai aka ce da shi ha za mu tasiri ai ma'un jakta sulbi wannan ruwa ne wanda za ka yi wanka da shi baridun mai sanyi wa sharabun tashribu minhu ka sha kai wanka sha da wanka ko sunan wani barikin soja fakta sala wa shariba yayin wanka ya sha fa zahaba anhu kullama kullu da'i duk cutar da take jikinsa sai da ta tafi kana biba bibadinihi wa zahiri cutar da take cikinsa a boye da wanda take bayyane akan fatarsa duk sai Allah ya tafiyar da su haka Allah yake ba sai an je an ce a yi test kaza a gwado jini a gwado ba haya a gwado wannan likitan yi kawai ka sha kai wanka ka tashi ka ta Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu sai muka mar baiwa da iyalinsa da kwatankwacin su tare da su ai ahayallahu lahu man mata min auladi Ya'yansa ma da suka mutu sai Allah ya rayar da su wa wahabahu mithlahum ya kuma ba shi wasu kwatankwacinsu rahmatan rahim rahima bihallahu azza wa jalla nabiyahu wato Allah wanda ya buwa ya daukaka sai rahama da wannan ga wannan annabi nasa wa ni'matan minna Allah ce ni'ima ce daga wajen mu wa zikra kuma wa'azi ne li ulil albab ga ma'abuta hankula ashabul uqul lamba ta ɗaya ko ka kaulihi ta'ala a ta ɗaya a nan waƙimin sola ta ɗarafayin na hari wa zulafan minan layin kaji waƙimin sola ta ka tsayar da sallah ɗarafayin na hari gefe biyu na yini wa zulafan minan layin da wani yanki na rana a za'ar da la'asar shi ne ɗarafayin na hari zulufan minan nari magariba da zulufan min al-layl magariba da isha da asuba innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyawa zalika zikira lil zakirin wannan tunatarwa ne ko kuma wa'azi ne ga masu wa'astuwa wasbir fa inna allaha la yudiyu ajra al muslimin kai hakuri lalle Allah baya tozartar da ladan masu yi domin sa Allah ka sa mu yi domin ka wa khudh bi yadika dhiktan wa hizmatu Allah ya ce ka dauki wani ainihin hizma shine kaman dami ai kabadatun damkar hannu min hashishin na ciyawa kama a ce a dauki tsintsiyar nan ta ciya ta gida auƙabi ba ne ko bulalu guda biyu muhtalidatun wadda suke haɗe arraɗabu biliyabisi ko ɗanya da bushashiya fabirib bihi zaujataka ka bigi matarka da wannan wa kana kad halafa liyadribanna ha mi'ata barbatin li'ibda'iha alaihi yawman ya yi rantsuwa cewa sai ya doke ta bulala ɗari saboda wata rana ya sa ta wani abu ta yi man jinkiri wala ta hada allah ce kar kai kari mana in yada wannan dunkulen ya duka ta duka da ya hana shi kari mana ba sai ya yi kafara ba bitar kibar biha fa kaza mi'ata udin min izkiri sai ya ɗauki ainihin sanda wato kamar tsimagiya guda ɗari na ainihin itacen tsauri fadara ba habihi barbatan wahida ya buge ta bugu ɗaya da shi wa sababu halafihi ala barbiha dalilin da ya sa ainihin dukata shine anna shaydana tamassala fi dariqiha fi surati hakimin yudawi almarba shaydan ne ya yi kama a wajen hanyar da matar take bi fi surati hakimin a surar wani kamar a ce likita yudawil marba wanda yake baiwa marasa lafiya magani famar rat alai sai ta je wajensa fawajadatin nasa munkabina alaihi ta samu mutane sun gurfana a wajensa faƙalar lahu indi maridun ta ce ina da marasa lafiya فقال لها قولي له يذهب سخلا yace ki je ki gaya masa ya yanka yar akuya shine sakala yani shatun ala ismi in zai yanka waye yanka da sunan wannan mai maganin kaman boka ne ke wakila aka ce zakarahu almufassiruna aqwalan fi sababi darbihi laha unzur tafsir al-baghawi in kana son ƙarin bayani ka duba tafsirin bagawa ƙuli lahu ya shiribul khamra fayadhabu ko fadhahabat li ayyuba wa akhbaratu al khabara yace ta je ta ga mar in yana so ya warke ya sha giya matan sai ta zo ta ga mar kaga da wannan yace sai ya mata bulala dari wa kad istabda'aha ala adatiya litusa'idahu liyusalli wannan tsayawa da ta yi a wurin shi mai ba da wannan umarnin shi yasa ta yi jinkiri ga yadda ta saba zuwa ba ta zo ba takan zo don ta taimaka masa yi sallah falima annahu min shaidani sai gane wannan daga shaidan ne faga tamma sai yayi bakin ciki wa halafa la yadribanna hami'ata darba ya yi rantsuwa ya ce sai ya mata duka bulala ɗari falon ma shafahun lahu a marahu an ya kuba bigson faiduribu ha bihi darbatar wahida da ya warke sai aka ce ya ɗauki kamar tsintsiya tsintsiyar kwakwa ko tsintsiyar gina ai za a samu ɗari a jiki to sai ya doka mata sau ɗaya yanzu rantsuwarsa ba ta karye ba ba sai ya yi kafara ƙalallahu ta'ala inna wajadnahu sabira Allah sai ce lalle mun same shi mai haƙuri shine fa aka bashe marika qadaru mi'atil udin ko min izkirin aw ghayrihi fa darabaha bihi darbatan wahida sai Allah ya ce inna wajadnahu sabira mu mun same shi mai haƙuri ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa namu ayyuba innahu awwabu ay raja'un ila Allah ta'ala mai komawa ne zuwa ga Allah maɗaukaki na
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار سوى
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل وكل من الأخيار Allah maɗaukaki sai ya taho mana da zirin wasu annabawa ya ce wazkur ibadana ko? wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aini ka ambaci bayinmu ji Allah su waye wayannan bayi banyan annabawa ne da farko akwai ibrahim badadin Allah annabi ibrahim wa ishaq da ɗansa ishaqa wa yaquba shi ma ɗansa ne yaqub ulil aidi ai ashabul quwa fil ibada ma'abuta karfi wajen ibada ba karfin cinto ba wal absar ai basairu fid dunya suna da ainihin basira a duniya wa fi qira'atin abdana wa ibrahima bayanun lahu wa ma badahu anafun ala abdin inna akhlasnahum bi khalisatin Allah ya ce mu mun keɓance su da wani keɓantaccen abu menene wani abun malai ce wahiyar zikirar dar ai al'akira shine an ambace su a gidan lahira ai zikirha wal amalu laha suna tuna lahira suna aiki domin ta ala hasbi ma kallafnahum min shara'i gwargwadon abin da muka dora musu na shari'a wa fi qira'atin bil ibafa a wata qira'a an karanta da ibafa wahiyar lil bayani wa innahum indana لمن المصطفين الأخيار للي وإن من يمن النبوة النبي إبراهيم دا إسحاق دا يعقوب سنة دا تكين زابقو وإن دا الله يذابا تكين زابقون زابقو جم خير بالتشديد سيتي وابكر إسماعيل كأنبتي النبي الله إسماعيل النبي الله إسماعيل ابن إبراهيم jaddu wal yasa ka kuma ambaci yasa wa huwa nabiyun yasa annabi ne wa huwa ibnu akhdubin ibnu ajuzin istakhlafahu ilyasu ala bani isra'ila wato annabin Allah ilyasu ya taba sanya shi khalifa kan banu isra'ila istanba wa zalkifli da kuma zalkifli ikhtalafa fi nubuwati shi zulkifli an yi sabani kasancewarsa annabi ne ko ba annabi ba rawa rawal hakimu abu abdullahi hakim ya rawaito cikin al-mustadrak nasa an wahabin annallaha ba'atha ba'da ayyuba ibnahu wato Allah bayan annabinsa ayyuba sai ya aiko ɗansa bashiran wa sammahu zalkifli ya ce sunansa zalkifin in anna wannan shi annabi ne wa kana muqiman bisham hatta mata ya zauna a ƙasar sham syria har sai da ya mutu ana wa umruhu 75 sana yana da shekara 75 ya rasu wa qila huwa ibnu ammi yasa dulkifil an ce dan babban yasa ne wa umruhu haka wakila kiflu mi'atu nabiyin farawau ilaihi min alqatl farru ilaihi min alqatl ay kiflu mi'atu nabiyin wato kaman a ce annabi ɗari ne da suka gudo gare shi saboda kisa shine dul kifli ma'ana ya lamunce musu wa kullun ay kulluhum min al-akhyar suna daga cikin zababbu alladhina iftarahumullahu liiqamati dinihi bihim Allah ya zabe su dan ya tsayar da addinin sa da su faqamu bihi khayra qiyam suka tsayar da addini mafi alherin tsayarwa wa fa'idatu dhikruhum liya'lam ahwalu wa fa'idatu dhikruhum fa'idar ambatansu liya'lama ahwalahum dan asan halayensu wa yuktada bihim fi siyasatin nasi ai koyi da su wajen shugabanci na mutane ala nazmil ilahiyyati bisa tsari na Allah thumma akaba ta'ala anil qisasil madhkura sai Allah madaukaki yayi taqibi akan kissosin nan da aka ambata wa kala yace hadha dhikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahumul abwab متكئين فيما يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب na'am وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد Allah madaukaki yace haza dhikrun wannan ainihin ambato ne lahum a gare su bi sana'i duk wayannan annabawa Allah ya ambace su dan yabo sana'ul jamil huna ambato mai kyau ana wa inna lil muttaqina lalle masu takawa masu tsoron Allah suna da lahusna ma'ab suna da makoma mai kyau ai marji'un fil akhirah suna da kyakkyawan makoma masu takawa menene wannan makoma jannati adini wato makomarsu ita ce aljanna ta zama badalin ne awanahu bayanin lihusni ma'ab mufattahatan lahumul abwab an bubbude musu kofa daga zuwa shiga kawai za su yi ba a rufe bane muttaki'ina fiha alal ara'iki suna kishingire cikin aljanna akan gadajensu yad'una fiha bifakihatin kathira suna oda suna cewa a kawo musu dan itace masu yawa kala daban-daban wa sharabin da ababen sha daban-daban akwai giya akwai madara akwai zuma akwai ruwa wa indahum qasiratut darfi kuma a wajensu Allah ya dada musu da mata masu takaitaccen gani ai habisatul aini ala azwajihinna matar aljanna ba ta taba ganin wani namiji ba sai mijinta kaga bambancin matan aljanna da na duniya kenan ko a duniya matarka ne a mota kuna tafiya tana leƙa wani ƙato to na aljanna ba su taba ganin wani ba kuma ba za su taba gani ba kullum kai suke ba su ma san da wani ba haka Allah ya kera su don ya jiyar da 'yan aljanna daɗi kaga ba an maganin kishi ko dan wani yana tafiya ga matarsa tana kallon wani doke ta ne a to kai za ka yadda so in kai da ka zama da yusuf da yusuf ko annabi ya ce ba zai ji kanshin aljanna ba tare da cewa aljanna kafin ka shige ta da shekara saba'in kanshinta kake ji to wadda bai da kishin matarsa to shi da yusi ne ba zai ji kanshin aljanna ba yanzu ku duba yadda mata suke tafiya kasuwa wai da aurensu ba wata mata ta misari kano da sa alhaji kai eh kuma wai da auren aure ko galauci ina bari bayan an ce su wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah ce ku zauna a gidajen ku ku mata na sunna kada ku tabarruji ma'ana fita wanda take mummuna shine tabarruji mace ta bayyana guraren kyau ta gumbuda turare tana tafiya tana karereya duk wanda ta ga tana so ta dauko hankalinsa tabarrujal jahiliyyatil ula ta je shago tana murmushi a mai kanti ko ta gurfana ya ga gani aiki ya ɓaci ko bai ɓaci ba to mata a kasuwa mata a supermarket mata a guri gaba mata a can da allah ku tuba amma ba in kuna son aljanna muka mun sauke nauyi mun fada ko allah ka shiryar da mu in za a sai kawai mata sai ta ce a bata ita za ta je kano ta siyo kuma mijin shi da yiwu sai ya bata ga mota ga direba a tafi wata ran za ka gane furanka Allah sauƙaƙi don haka mata tsare su ake innal mar'ata sil'atun ghaliya ba a barin su sagaga wata rana abdullahi dan ummul maktum makaho ne ba ya shigo gidan annabi sai annabi ransa ya baci ya ga matansa suka ce manzo Allah wannan makaho ba ya gane ce ku ba kwa gani ne ba kwa gani ku in shi baya gani balle ki je kasuwa kuma da mijinki wai la ilaha illallah da Allah mu gyara wannan Allah ka shiryar da mu balle mai tafiya tsari har Dubai yi wata India wata China mijin yana Ingila ita tana Dubai wannan zamani Allah ka cece mu na'am ina ne sai ce mi wayin da hun kasiratun ɗarfi ko mata masu takaitan ne ɗauke mu wannan bayani matan yan aljanna suna da takaitaccen gani ai habisatul aini ala azwajihinna atrab asnanuhunna wahida duk matan aljanna shekarun su daya babu wanda nonon ta zubi nonon a tsaye ke daidai ya kake da wahunna banatu 33 sana kowa an yi ta yan shekara 33 kaga ta zama mace ta nuna daidai alhaji kaga gana kallo na 33 alhaji ba sha takwas ba kanan bature mugu ne saboda mata su ɓaci sai ce wai kar a yi aure sai an je sha takwas wai doka ne ma ka auren da yarka in bata sha takwas ba a demokaradiyya suka ce annabi ma da ya aure na na aisha tana yan shekara bakwai zalinta ta yi la haula wala quwwata illa billah ana shegantaku a duniyar Allah ka kiyashe mu to mace tana cika ne lokacin da ta kai 33 years shekara 33 haka aka gina yan matan aljanna sun zama daidai kenan jam'u turbin ko shine atra jam'u turbin tsare ku ne matan aljanna wata ba tafi wata ba yuqalu lahum ana cewa da su hadha ma tu'aduna yan aljanna sai a ce da wannan abin sha da kayan marmari da yan matan nan shine abin da aka yi muku wa'adi bil khidabi wa qura bil ghaiba yu aduna ko tu aduna liyaumil hisab zuwa ranan nan ta bincike ai li ajali inna hadha la rizquna Allah yace kaga matan aljannan nan da kayan marmarin da baya karewa da ababan sha da baya karewa shine arzikin mu inji Allah malahu min nafad baya karewa ba arzikin duniya bane in ma bai kare ba kai zaka kare to a can kuwa sarmadan ne kai ba za ka kare ba abincin ba zai kare ba kuma babu zafi irin wannan babu sanyi da zai dame ka babu ruwan da zai dame ka kawai jin daɗi za a yi ta yi abadan abadi na inji bahaushe ai menene ce wal jumlatu alimin rizquna ai khabaru zanin lahu ai da'iman au da'iman har abada wannan arzikin yana nan ba irin arzikin duniya ba lamma zakara ta'ala da za al-muttaqi yayin da Allah madaukaki ya ambaci sakamakon masu takawa allazina yattabi'una shara'i Allah ma'anan tsoron Allah takawa shine mai bin shari'ar Allah atba'ahu bi zikri jaza'il duggati yanzu kuma Allah zai bi wannan da ambaton sakamakon duggatu azzalimai alladina yattabi'una al-ba'ila masu bin barna da ƙarya mimma tasharra'ahu lahum ahwa'uhum irin abin da san ransu ya shar'anta musu aw yattabi'una fiha shayadinahu ko suke bin shaydanin su mufassalan bainal kalamaini sai Allah ya rabe tsakanin maganganun guda biyu bil ismil isharati da suna na nuni liyasawwirar ahwalu don ya suranta halayen ka annaha yara har ra'i kamar mai gani yana ganin halayen biyu sai ce هذا mm, وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد mm, هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر وآخر من شكله أزواج هذا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار mhm, قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Allah madaukaki ya ce haza ai almazkuru min jaza'il muttaqin wannan abu da aka ambata na sakamakon masu tsoron Allah ga 'yan matan aljanna ga ababen sha na aljanna akwai nono akwai madara akwai zuma akwai ruwa sai Allah ya ce wa inna lidagina la sharra ma'ab azzalimai masu sabo marasa mutunci su kuma suna da sharri makomansu mafi sharri ce ay munqalibun yasiruna ilayhi ay ya munqalibin yasiruna ilayhi wani irin makoma za su koma gare shi sai Allah ya ce jahannama yaslauna wutar jahannama ce za su shige ta fa bi'sal mihad Tir a ce jahannama ita ce shimfiɗar da mutum zai hawa ya zauna duk ɗan wuta wutar ita ce shimfiɗarsa dole sai ya shiga ciki sai ya sake cewa haza babawai yana cewa ya ga haza ba to wannan ce haza ɗin ka ji waje aiwa da ya ga haza to ga haza ɗin haza ya alzabul mafumin ma ba da mu fali ya zuƙuhu wannan su ɗanɗana shi hamimun ruwa ne wadda ya kai ƙarshen zafi ai ma'un harun muhtarikun ruwa wadda ya kai matuƙa a wajen ƙuna waga saƙ da ainihin wato bi tashdidi wa qurabi takfifi amma yasilu min sadidi ahlin nar irin sirkamakin yan wuta an san sirkamaki jini da ɗiwa a haɗe kuma mai zazzafa yi shi ne za a ba su su sha shi ne sabi sirkamaki da jini da ɗiwa a haɗe an ƙone gurin ya riɓe ga ɗiwa ga jini ita ɗiwa ana ce mata mugunya ko to wannan mugunyar ta haɗu da jini da ya zuba shi ne za a bai wa 'yan wuta su dinga sha Allah ya raba mu da wannan musiba shi ne ba shi ya ce ai ya ga haza ka san ku hadan nan ba ta da kyau wa akharu bil ifradi wa qara bil jam'i min shaklihi da ma wani daga cikin irin kamanninsa ay mithlul madhkuri min al hamimi wal ghassaq kwatan kwatin abin da aka ambata na tafashashen ruwa da sirkamakin nan azwajun ay aure ne guda ay asnafun ay azabuhum min anwa'il mukhtalifa ana musu azaba nau'i daban-daban wa yuqalu lahum inda dukulihim nara bi atba'ihim sai a ce da su yayin da suka shiga wuta da mabiyansu hadha faujun wannan jama'a ce muqtahimun wanda suka kutsa ai dakhil sun shiga ma'akum tare da ku ai sun shiga wuta tare da ku fa yaqulu muttabi'una su masu bin sa ce la marhaban bihim babu marabala ne da su ai la sa'ata lahum babu wani yalwa da jin dadi tare da su la sa'ata alaihim ko khilafa qawlihim ahlan wa marhaba sabanin fadin in a duniya mutun yazo assalamu alaikum an ce wa alaikumus salam sai a ce lale marhaba lale wai ahlan kenan ba wai yace lale ahlan wa marhaban sai ce maraba in ka je saudiya za ka gama sai marhaba marhaba ya hajj marhab marhab marhab a ɗan ƙwace mariya lanka a haɗa ka da wani tsumma ko wani abu kai kuma ka sayo guzuri to sai su ce la marhaban bihim wa atai haka ne ko ina ne la sa'ata alaihim ko babu wata ainihin wato yalwa a kansu khilafa qaulim ahlan wa marhaba ai ataita ahlan wa ataita sa'atan shine ahlan marhaban wa ahlan ka zo kaman kana gidanka wa in ka zo gida aka ce maka ahlan wa sahlan ka zau ka sauka kamar cikin iyalinka kuma komi cikin sauki da yalwa fasta anasa wala yastawhashu ba zai ɗebe kewa ba innahum salun na lalle su sun ƙone ko sun shiga cikin wuta ƙalu ai al'atubahu mabiya sai su ce bal antum la marhaban bikum ku dai ba mara balale tare da ku antum qaddamtumuhu lana ku ne kuka gabatar da mu wannan mashiga ta wuta ai auqatumuna fiha ku kuka aukar da mu wuta bitaqdimi ma yu'addi ilaiha min al-aqaid zaifa kuka gabatar mana abinda zai kai mu ga wuta na aqidu waɗanda suke karkatatu ka san ku akwai aqidun karkatatu yanzu ko akwai na zakin sahabban annabi ko ba ainihin dariqa ɗaya take ba duk in ka bi a hankali kace sai ka kama masu zagin sahabbai to har naka zai ka kama su ma wayannan sun yi garaje ne sun fidda abin a fili har mai hankali da marar hankali ya gane da aka sai ya ce mai wal'amalu sayi'a masu miyagun aiki wata zayi ne ya fi a ayunina kuka kawata mana miyagun ayyuka wa ra'ina alaya kuka shuna mu a kai la'anna bisharrina la'anna bashar na hamin tilkayi an fusina ba mu da kanmu muka yi gogayya da wannan aiki ba fabisal karar tir da wannan matabbaci namu lana wa lakumun nar da ku gaba daya to wannan shine karshen abin da zamu yau in Allah madaukaki ya kai mu gobe zamu dora daidai kan aya ta 61 ko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kafin a fara jawabi shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamatu sunna na karamar hukumar katagun gashi a zaune ta gefen mu na dama ya ce a sanar da kowa da yake halarci a wajen wannan tafsiri ana neman taimako a hannunsa saboda gudanar da ayyuka na addinin Allah kuma kowa ya yi kokari daga cikin ayyukan da yake yi na ainihin wato goma na ƙarshe na watan ramadan wannan ya sanya shi daga ciki da fatan Allah maɗaukaki ya karɓi kyawawan ayyukanmu da haka mu taimaka fi sabilillah na'am naka ne wani? ɗari biyar? to Allah sa na'am na ka faɗa musu kowa ya bayar kowa ya bayar aka ce assalamu alaikum a ta wannan takardar magani mala abdullahi ga takardar magani wata ta rubuto yawwa Allah shi gabata malam eh eh malam shi ma ya sa nasa to alhamdulillah kai wannan ai duk wata takarda sai a bari sai a baya kafin a je ga takardar karban kayan tallafi kafin ta iso ana sanar da 'yan uwa cewa an fara cika fom na national common entrance na makarantun gwamnatin tarayya wato federal kuma ana cikawa ne online don haka saboda samun cikakken bayani duk mai bukatar ya cika wa ɗansa wannan makaranta zai iya halartar fgc azare wato makarantar gwamnatin tarayya da ke nan azare domin a masa cikakken bayani sannan to ga takardu daga takardar tallafin marayu da aka samu a wannan rana tana nuna cewa wani bawan Allah ya bada naira 200 a kwamitin marayu Allah ya saka masa da alheri Alhaji Isawa ya bada naira 500 a kwamitin marayu yana fama da rashin lafiya Allah ya yi masa Allah ba shi lafiya matar Alhaji Isawa ta bada naira 200 a kwamitin marayu Allah ya saka mata da- wata baiwar Allah ta bada dan kunne guda biyar a kwamitin marayu Allah ya saka mata wani bawan Allah ya bada naira 100 a kwamitin tafsir Allah ya saka mata da- wani bawan Allah ya ba da naira ɗari matarsa naira ɗari ‘ya'yansa naira ɗari da kuma ɗan kunne guda biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da niyyar Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya biya musu tare da wani bawan Allah ya ba da naira goma wani bawan Allah ma ya ba da naira ɗari wata bayar Allah ta ba da naira hamsin wata bayar Allah ta ba da naira talatin Allah a sauke ta lafiya mai juna biyu ne to dukkansu dai sun bayar a kwamitin marayu duka Allah ya saka musu da alheri nan ma wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu wata baiwar Allah ma ta ba da naira hamsin Allah ya ba ta miji na gari na kwarai Allah ya bata wata baiwar Allah ta ba wa malam naira ɗari Allah ya ba ta miji na gari Allah ya bata miji na gari wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin a marayu Allah ya ba ta miji na gari kuma Allah ya biya mata bukatunta Allah ya bata miji na gari ya biya mata bukatunta wata mareniya ta ba da naira ashirin kuma a kwamitin marayu tana neman hijabin da za ta yi sallah ga lambar wayarta an rubuta mala abdullahi wannan takan da a baka sannan wata bayar allah ta ba da ɗan kunne guda biyu a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri nan ma wata baiwar allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka mata da wani bawan allah ya ba da naira dubu biyu a kwamitin marayu Allah ya saka masa da alheri wata baiwar allah ta ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da madara ta ruwa gwangwani biyu a malan tana neman a sanya ta a cikin addu'a Allah ya biya mata bukatunta wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu aljani ya takura mata a cikin yana takura mata a cikin bacci a mata addu'a Allah ya yi mata wannan matsala Allah ya raba su wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu wannan in za ta kwanta ta yi alwala mai aljanun nan to sannan ta karanta ayatul kursi mm, ta yi ta yin haka har Allah zai raba su Allah tsayar ba su wata bayar Allah ta ba da sakon na kaya kala shida da hijabi guda shida da kuma kudi naira ɗari biyu a malan da niyyar Allah ya kawo wa 'ya'yanta mazaje na gari Allah ya ba su mazaje na kirki wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu Allah ya sa 'ya'yanta su haddace alkur'ani Allah ya ba su haddar Qur'ani wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu
Allah ya saka mata wata bayar Allah ta ba da yadi fudu a kwamitin marayu Allah ya ji kan yatta mai suna Maryam Allah ya jikanta Allah ya mata rahama wata bayar Allah ta ba da dibino a malam Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da hijabi da naira ɗari a marayu naira ɗari kuma a kwamitin tafsir Allah ya saka da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu da kuma dibino a malam da niyyar Allah ya yi mata ciwon kafa da take fama da shi Allah ya ji kan iyayenta Allah ya yi mata wata bayar Allah ta ba da hijabi a kwamitin marayu Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da naira ɗari biyar a marayu wata bayar Allah har ila yau ta ba da naira ɗari biyu a kwamitin marayu tana da ra- tana da yarinya mai ciwon ido Allah ya ba ta lafiya Allah ba ta lafiya Allah ya yi mata wata bayar Allah har ila yau ta ba da naira ɗari biyar a kwamitin marayu yadda shekara shida da aure har yanzu bata sami juna ba bata sami haihuwa ba Allah ya bata Allah ba ta aihuwa wata bayar Allah ta ba da naira hamsin a kwamitin marayu Allah ya saka mata da wata baiwar Allah ta saki ta ba da gyale a kwamitin marayu Allah ya biya mata bukatunta Allah ya biya mata wani bawan Allah ya ba da naira ɗari a kwamitin marayu Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya biya masa bukatu wani bawan Allah ya ba da sakon na kayan mata kala hudu na'am Allah ya saka da alheri wani bawan Allah ya ba da kuɗi naira ɗari biyu a kwamitin marayu Allah ya saka da alheri wata baiwar Allah ta ba da yadi hudu a kwamitin marayu Allah Allah ya saka mata da alheri wata bayar Allah ta ba da sakon ɗin kayan yara da na manya da kuma hijabai to duk Allah ya saka da alheri wannan shi ne takardar da suka iso daga kwamfuta sakon sakon din nan.
yawwa in za a ba da sakon din kaya a tabbata an wanke shi an gyare shi domin akan samu wasu kusan wari ma suke ƙwarai in an yi haka ba a girmama su marayu din ba eh a samu mai dama dama ko da ba sabo din ba ne eh kana inda datti a tabbata an wanke shi an goge shi an naɗe shi mm, kaga an girmama kyautar da za a yi kenan ƙwarai amma aka ɗauko dukun-dukun kaman daga juji wani ma da warin fitsari a jiki aka bayar ba martaba aikin ba ƙwarai da fatan za mu kiyaye don gaba amin na to dangane da ba da taimako akwai wani bawan Allah da ya ba da naira dubu biyar biyar ga mai neman keken ɗinki a kwanakin baya da kuma wadda suka sami ibtila'in gobara to ita mai keken ɗinki tun wancan satin an samu an ba ta wannan kuɗi na dubu biyar amma masu ibtila'in gobara saboda takardar ta salwanta duk da cewa an kira su a waya aka rasa wato lambar wayar to amma cikin yardar Allah yau an sami wannan takarda insha Allah ko cikin daren nan ko kuma gobe za a kai musu na sai kuma me kace a sai gwanda mu karanta tambayoyi a sun ce an kwana biyu ba a karanta ba malam mai wannan tambaya tana cewa lokaci ne akwai lokaci akwai lokaci za a yi insha Allah wannan tana cewa malam ina da tambaya malam muna zuwa ganin likita na HIV sai suka ce za su mana gwaji mahaifa da azumin nan malam sai muka ce ba za mu fa ba za mu yarda su ga tsiraicin mu ba shine nake so dan Allah malam kai musu wa'azi akan kallon tsiraicin matan da ba nasu ba don allah malam ka yi musu nasiha sosai a kan su daina haka mu ma wannan ciwo allah ne ya dora mana ba don son ranmu ba
maganin hiv eh to suna zuwa Shine sai an karban magani gagaraci.
sai aka ce wai za a musu gwajin mahaifa to to in za a sai gwada mahaifan sai an gwada ta ƙasansu kenan eh to gwajin akan me za a yi shi to ko akan magani ne ba a sani ba ai sai an san dalilin gwaji din Mm, eh idan ya zama larura a magani babu yadda za a yi ba mace da za ta yi sai namiji shi zai yi tsakani da Allah ya zama larura sai ya ga al'aura ba matsala to mai wannan tambaya tana cewa malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam na kasance ina fama da laruri na ciwon ciki mai tsanani kuma likita ya rubuta min maganin ulcer har sau biyu ta kai da ta kai ta kawo in na ɗau azumi in- ina ta gayyara malam sosai sai in karya shi a halin yanzu ma azumi na ashirin na sha hudu kuma matsalar gaba take yi to malam ya azumi na yake kuma ina labarin ramuko babu ramu ko kuma ba a ce ki ba yawwa
wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra abinda Allah ya ce wanda bai da lafiya daga cikin ku ko matafi to sai ya sha azumi a wasu kwanaki daban sai ya rama shi wanda bai da lafiya da matafi babu ciyarwa a kansu abin da yake kansu ramuko ne in mutum ya yi shekara ashirin yana jinya baya azumi radda ya warke zai iya azumi zai rama azumin shekara ashirin in goma goma in biyar biyar in ɗaya ɗaya wannan shi ne hanyar
mai wannan tana cewa malam gidanmu yana gaban masallaci to zan iya bin sallah ta haka ko kuma yaya za ta iya bi, babu laifi ta ce ina so malam ya daure ya suka samu a cikin addu'a don ganin da neman mazaje na kwarai dinnan allah ya haɗa ku da na kirki na gargari malam ni ne ina da ciwo a zuciya ta ce ta har kwato ta har ta kai da har tsawon shekara shida tana fama to ta ce idan azumi ya zo ina sha amma ba gaba ɗaya ba ina yin wasu to yanzu ya matsayin azumi na yake
marar la- kamar waccan fatawar ne eh marar lafiya ba azumi a kansa sai ya warke ya rama
wannan tana cewa malam ya hukuncin mijin da yake yawan fada a matarsa a daidai lokacin da aka zo shan ruwa har ya kan bata ran matar ita ma ta gagara shan ruwa
fada ya akan mu to ta gyara ya gyara shawai ba
an ka ga ai mutum baya fada haka kawai eh eh ba mu san sababin ba la'alla ya fi ta gaskiya ko ta fi shi gaskiya eh yawwa wannan tana cewa malam ni ne muna zaune da mijina baya mana komai ni da yayana tsawon shekaru kuma ba shi da mafaɗi balle na je na gaya masa ba shi da abokin arziki asali ma ba shi da wadda zai gaya masa ko da malaman sunna ne ni kuma na gaji da irin wannan halin nasa saboda ya yi faɗa da wannan ya yi faɗa da wancan ya zagi wancan ni kuma yarana sun fara girma abin yana damunsu to malam me mafita zan nemi rabuwa ne da shi koyaya
akwai mutumin da bai da mafaɗi akan samu malam ana samu kwarai da gaske
to yana da wahala Mm, ai ba haka kawai ta aure shi ba ba shi da ita suka da suka yi aure ba eh, akwai na waɗannan da suka yi wani takankunsu za ta koma Mm, ta kira walinta ta gaya mar shi kuma ya samu waliyinsa eh, sai a haɗu da shi da ita sai a ware matsalar ta hanyar haka eh.
yawwa mai wannan tambaya na cewa malami ne nake da yar uwa a garin abba kuma tana turo min kaya akan na sayar mata sai ta ce min idan na ƙara wani abu a kayi ma to ko ban ƙara ba ma ba komai za ta bani wani abu a cikin kuɗin to shin malam idan na ƙara na ci halal ne ko kuma na ci haram to ai auction aka ba ta in ta ƙara ko in ba ta ƙara ba Mm, da ka in wadda ta ƙari ta ƙara to za ta gaya mata in dai farashin wadda aka saya ba a tsananta ba ta f- sanar da ita wannan nata ne ba matsala a kai wani yana cewa malam ya halatta a kori yara a wajen jana'iza ko makabarta ya ce saboda nakan ga wani lokacin akan kori yara a wajen a ba a koransu
to bari mu karanta wannan ta kasance ta ƙarshe yana cewa malam menene hukuncin wanda ya sare bishiya saboda wai ana zama a sha inuwa
ta ya tsare arzikinsa to ai bishiya arziki ce ba a son sare bishiya sai dai in za a yi mata sosai don ta ƙara lilliki bayan allah su amfana da wannan inuwa ta ta Eh, amma don kar a zauna ka sare ta ai bakin hali ne wannan kware.
mummunan hali ne wanda yake kai mai shi zuwa wuta Allah ya kiyaye mu Amin.
na'am to sai masu neman addu'o'i daga ciki akwai wata bayar Allah ta ce akwai wata yarta ta kangare wato ta zama tana yawon banza ta rasa yadda za ta yi abin yana damunta a sa- a sa mata ita a cikin addu'a Allah ya shiryar da ita Allah ya da kuma ma wadda ta ce ita ma ko ta yarta idan an sa ranar aure sai kafin a yi auren sai auren ya lalace to yanzu an sake sa wani ranar suna so a sanya ta a cikin addu'a Allah a tabbatar da waɗanda suke neman shirya ga 'ya'yansu mata da maza da wani bawan Allah da ya ce ya shiga hannun 'yan yahoo wato 'yan cultism sun yi hokin ɗin akawun ɗinsa kuma suna takura masa da wasu irin sakonni ta waya a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa Allah ware mana da kuma masu neman mazajen kwarai da wasu da ba su da lafiya da wasu da jinni suke damunsu kowa Allah subhanahu ta'ala ya san bukatar kowa ya san matsalar kowa Allah ya biya bukatu na alkhairi masu matsala Allah ya yi masa وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت لك الشكر على ما عاديت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام برحمتك نستغيث وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين